بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرن بيار قوتين جمادة الأولى شكرا تدبو ديل دريولو na 20 da 45 hijriya wanda ya dace da tara ga watan sha biyu shekara ta 2023 miladiya za mu dora kan karatunmu da muka saba na zauri za mu dora kan littafin aljawharatul farida wanda yau insha Allah za mu gama littafin insha Allah abiyat din babin ƙarshe daman babu shar'u wa usulul fiqh yana magana akan masail shari'iyya da kuma matsalolin usulul fiqh shi yasa za ku ta jin masail fiqhiyya a ciki yau za mu tashi fadinsa wal mutlaqa mil ala fahwa muqayyidi وخص ما عم بالتخصيص إذ تجد والحذر قدم على داء إباحته كذا على النفي فالإثبات مقتصد مقتضد والمطلق احمل على فحوى مقيده كذا على النفي فالإثبات مقتضد عفوا وخص ما عم بالتخصيص إذ تجد والحذر قدم على داعي إباحته كذا على النفي فالإثبات معتضد ba wahala a nan malamin zai mana magana ne akan abubuwa guda hudu a wannan baicin guda daya wal mutlaq ahmil والمطلق احمل على فحوى مقيد المطلق والمقيد حمل المطلق على المقيد أصول سي كذا النفي فالإثبات وكفا وخص ما عم بالتخصيص إذ تجد سيكم مغانا أكن العام دا المخصص العام والتخصيص المطلق المقيد العام التخصيص shine kawai abin da yake nufi yaya ake zartar da su anan wal mutlaq uhmil ala muqayyid ala fahwa muqayyid abin da yake nufi yana nuna mana wajibi ne hamlul mutlaqi ala al muqayyadi menene hamlin mutlaq alal muqayyad sai mun gane menene al mutlaq menene al muqayyad idan an ce al mutlaq shine al lafzu ad-dallu ala madlulin sha'i'in fi jinsihi al lafzu ad-dallu lafzu ad-dallu ala madlulin sha'i'in fi jinsihi wani lafazi ne da yake nuni akan wani abun nuni wanda yake ya watsu sha'i'un tulin sha'i'in fi jinsihi wanda ya watsu ma'anarsa tana da faɗi amma a cikin jinsinsa za mu yi buga misali insha Allah lafazin da yake dal alamar lolin sha'in fi jinsi almuqayyad dan uwan shine al-lafzu dalu alamar lolin sha'i'in shi ma din fi jinsihi اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده مع تقييده بوصف من الأوصاف tare da ƙayyada shi ko iyakance shi wato da wani sifa daga cikin sifofi wancan lafazi ne mai faɗi lafazi mai faɗi amma a cikin jinsinsa المطلق المقيد كما lafazi ne mai faɗi a jinsinsa amma an ƙayyade shi an iyakance shi da wata sifa kullum idan ka samu lafazi guda biyu lafazin mutlaq da lafazin muqayyad to a usul yajibu hamlul mutlaqi ala muqayyad wanda yake mai faɗi to sai aka samu wanda ya ƙayyade to kana aiki da wanda ya kayyade din ne ka ajiye mai faɗi ka ɗora wato ƙayyadadden akan mai faɗi wancan faɗi ne da shi wannan kuma iyakantacce sai ka ɗauki wanda aka iyakance shi ake ne idan na buga muku misali za ku gane don haka wal mutlaq uhmil ala fahwa muqayyidi mutlaqi ka ɗauke shi a bisa abinda wato al-lafzul muqayyad abin fahawa abin da ke cikinsa kenan na taƙiri shi za ka ɗora to sannan wa khusama amma bi taksisi yastajidu to shi kuma sai ka ɗauki mukhassas alal ami malamai sun yi tufaƙi a idan aka samu hukunci a shari'a da kuma wani kes wata matsala Allah ya hukunci to ga nassi guda biyu ɗaya mutlaq ɗaya muqayyad to babu cin karo kawai wa za ka ɗauka muqayyad za ka ɗauka inda wancan mai faɗi ne wannan kuma ya iyakanci kar wanda ya sake shigowa makarantar da masallacin nan a cikin ɗalibai kar wanda ya sake shigowa masallacin nan a cikin ɗalibai amma banda Musa da Ibrahim da Garba kaga hamlul mutlaqi alal muqayyad kar wani ya tashi ya tafi ce ai malam ya ce duk ɗalibansa kar a sake zuwa masallaci gaba ɗaya watakila ɗaliban laifi suka masa ya kore su duka amma akwai musa da garba da suleiman ba su laifi ba ya ƙayyade su ko kuma wannan bubashi a misalin taksis da am kawai zai fi saukin ganewa bari ne muku misalin mutlak duk wanda ya shigo masallacin nan kar ya yadda ya shigo sai in ya saka hula yanzu wani zai tafi ya je ce malam ya hana shiga masallaci to sai ya aiki da hamlul mutlaqi alal muqayyad sai ce ai malam ya hana marasa hula shiga masallaci ba duka mutane hana shiga masallaci ga aya ta alqur'ani hurrimat alaykum almaytatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri allahi bihi wasu abubuwa ne Allah ya ambata an haramta mushe an haramta jini an haramta naman alade an haramta abinda aka aka aka aka halatta shi ba da sunan Allah ba waɗannan abubuwan duka su haram ne ko jini haram mushe haram naman alade haram abinda aka yi halatta shi ba da Allah sunan Allah ba to a nan jini da Allah ya ambata mutlak ne a cikin wannan lafazan banda jini ba duka jini Allah ya haramta ba daka sai muka samu wata aya ƙulla ajidu fi ma uhiya kuna maitatan au daman masfuhan au lahma khinzirin ayar kusan iri ɗaya ne Allah ya haramta ala ta'imin ya ta'amu illa an yakuna maita kaga can ma hurrimat alaikumul maitatu ba mu da matsala duka an haramta mushe to audaman a can yace wa damu yayi shiru to anan sai yace audaman masuhan wannan shine taqyidi din sai yace banda jini bi wuka ashe jinin da Allah ya haramta shine jini bi wuka jinin da aka zo aka yanka dabba aka tare shi wannan shine waddam wa lahmul khinzir din da aka in kace jini gaba daya to yaya hukuncin wanda ya yanka dabba ana fede ta ga jini a ciki yaya hukuncin wanda ya je siyo nama a abbatuwa da jini a ciki kuma Allah ya ce waddam kaga kenan ba shi ake nufi ba wannan mutlaq ne amma wannan ayar muqayyada ce audaman masfuhan to kaga wannan shine hamlul mutlaqi alal muqayyad yanzu mai fatawa ya kamata ya rayu bai iya usulul fiqh ba bai kamata ba dan haka an haramta mana mu ci jini ko mu yi amfani da jini eh amma ba duka jini ba لقائدة حمل المطلق على المقيد ذاك المحرم أنا الدم المصفوح ne amma yanzu kaga ai hanta ma ai jini ce alkabid wa tihal da su huhu duk jini ne da kuma jinin da aka yanka dabba aka yi fiɗa ga jini duk ya bata nama ka ji sai ka dole sai ka wanke nama ba dole bane da haka a tarimu la ya shimalu huma ta wannan misalin hamlin mutlaka ala muƙayyar kenan to sai kuma mala ya ce wa kusama amma bi taksisi istajidu yanzu kuma zai mana magana akan al'amu wa taksis in kun fada cikin littafin usulul fiqh muna karanta insha Allah za a zo a kawo mana misalan al-mutlaq al-muqayyad al-mutlaq al-muqayyad kawai dai in Allah ya saki hukunci yace banda kaza a kaza din sai ya dade mai wata sifa ya ce kaza ake nufi a wata ayar to ana ɗaukan wannan sifar da aka kawo ta ƙarshe ita ke ɗora ta akan hukunci mai faɗi da aka yi amin wannan shi ne cika tambaitin al'am menene al'am shi ma lafazi ne shi wancan wannan al-mutlaq wannan kuma al'am ku gane kar ya rikitar da ku العام شيني اللفظ الواحد العام اللفظ الواحد الدال على مسمى اللفظ الواحد لفظي ne kwaya daya amma yana nufin abubuwa biyu ko uku ko hudu ko biyar ko dari ma a lokaci guda lafazi daya ana magana ne akan am اللفظ الواحد الدال على مسمى yaini musammayaini guda biyu kenan fasa'idan ko sama da haka mutlaqan ma'an to akwai dan uwansa al-khas shi kuma khas khas takhsis specification wancan generalizing wannan specifying اللفظ الذي وضع لمعنى واحد شيني خاص اللفظ الذي وضع لمعنى واحد lafazin da aka sa shi don ma'ana kwaya ɗaya ala sabilin infirad shi shi kadai ko kuma ka ce menene khas allafzu dalu ala ma'anan wahidin kawai shi ke khas lafazi ne da yake nuni akan ma'ana ɗaya wancan amfa allafzu wahidu addalu ala musammayaini fasa'idan lafazi ne yana nuni akan shi kadai ne amma yana iya daukan abu biyu abu uku abu hudu abu biyar abu goma abu dari shine am am lafazi ne am khas kuma shine al-lafzu alladhi yadullu ala ma'nan wahidin lafazi ne yana nufin ma'ana ɗaya ne kawai sawan wannan ma'ana jinsi ne kamar dabba ko nau'i ne kamar misalin nan adam kamar a ce rajul ko kuma mutum ne a ce zaid ko ibrahim yanzu aka ce zaidu zaidu na nuna ka na ce zaidu wani khas ne tun da kai kaɗai na kira هذا اللفظ الواحد يدل على شخص واحد ألا وهو alladhi yusamma bi zaid yanzu akwai hankali a ciki in na zo na ce zaidu kawai ku tashi duk ku zo guri na ku ce ai duk mu ka kira la ba ku san taksis ba kenan ana khassastu zaidan bin zikiri khassastu zaidan bin nida ana nadaitu zaidan fakat ana lam unadi kullakum kun gane ma'anar al'am wa taksis am lafazi ne da yake in an kira shi ana nufin mutum biyu uku hudu in ba ku gane babarin ce da ku ko mutane ku zo mutane lafzun wahidun ya dullu ala isnaini fasa'idan mutane ku zo in kuka tattaro gindin tebur ne am to amma sai na juya sai na ce kai zaidu ka zo a za taksis na cire zaidu a cikin mutane barin da ta ce muku am bishiyoyi wannan am ne kana ganewa ha bishiyoyi to ai abu ne da ake amfani da shi a shari'a wajen fatawa da fassara qur'ani da fassara hadisi dole mu gane shi bishiyoyi duk bishiyoyin garin nan haram ne am da ka duk wanda ya ci wata bishiya a wannan zancen nawa ya aikata me haram sai kuma na zo na ce ku je ku sari bishiyar mangoro ku dafa ta ku sha tana maganin ciwon ciki ciwon kai wani zai zo ya ce ba ka ce bishiyoyi haram ba ne sai a ce ai yayi tafsisi ya ce me bishiyar mangoro dabbobi am duk dabbobi haram ne sai na ce banda tumaki wani mai taksis shi ne abinda malamin yake cewa wa kusa ma'amma bi taksisi istajidu duk inda ka samu wani lafazi a shari'a am kusa keɓance shi rage masa faɗi istajidu duk inda ka samu nassin da ya keɓance shi Allah sa kuna ganewa barin kawo muku ƙur'ani Allah tabaraka ta'ala ce wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala tankihu wani am kar ku auri mata mushrikai dukkan jami'ul mushrikati duk wata mace mushrika haramun ne ka aure ta muna cikin karatu sai muka samu wata aya a cikin suratul ma'ida والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الله يجي أن الكتابيات أهل الكتاب سوما سنة تكن مشركي أي وقالت اليهود أزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله كاغا انا والمصنات دينن اي يا كيبانشي بند su kenan ya faɗi am ya yi taksisi to shine abin da baitukan suke nufi to bari mu ibahatihi kada ala nafi fal isbatu mu'tadidu abin da malamin yake nufi anan shi ba matsala ce guda biyu zai tattauna alhazur wal ibaha alhazuru abinda aka haramta a yi aka tsoratar fahdharuni fahdharu kaza alhazir abinda aka tsoratar kar a yi al'ibaha abaha lakum an halatta muku yaya za mu yi in muka samu nasi guda biyu ɗaya yana haramtawa ɗaya yana halattawa والحذر قدم على داعي إباحته duk lokacin da ka sami nassi yana tsoratarwa kar a yi wannan kuma ya ce ya halatta wancan ya ce haram ne wannan ya ce halal ne to ka gabatar da haram akan halal shine abin da ake nufi kullum a shari'a الحظر مقدم على الإباحة كو ال- التحذير مقدم على الإباحة إذا أكسى متشنكر إذا تعارض النساني ولنس يجي حرمني ولنس يجي حلالني كاريكتي كي دالبي إلمي يا زن ساكينا wancan hadisin ya ce haram wannan ya ce halal wal hadru qaddim ala da'i ibahatihi haka kuma akwai abu na biyu a cikin baitin annafi wal isbat wannan abun an kore wannan an tabbatar sai ka samu nassi guda biyu ɗaya yana korewa ɗaya yana tabbatarwa ɗaya ya ce ba a yi ba ɗaya ya ce an yi a baiti ɗaya ne amma kaga yana nufin ma'ana guda hudu duk lokacin da ka samu ɗaya ya ce kar a yi ɗaya ya ce a yi to a shari'a ana gabatar da wanda ya ce kar a yi a kan wanda ya ce a yi idan hadisai guda biyu suka zo maka ɗaya yana haramtawa ɗaya yana halattawa gabatar da wanda yake haramtawa a kan wanda yake halattawa min babil ihtiyat saboda da ka je ka halatta mutane haram ai gwanda ka haramta musu halal din da dan sauki sauki dan basu ci halal ba idan mutum ya mutu bai ci halal ba Allah zai kona shi ne amma mutum ya mutu yana aikata haram ba Allah zai kona shi to shi yasa aka gabatar da janibin haramta idan an samu umarni wannan ya ce babu wannan ya ce akwai ɗaya ya kore ɗaya ya tabbatar sai mu gabatar da mai tabbatarwa akan wanda yake korewa abinda ake nufi na na aisha ta ce annabi ya yi raka'a biyu da ya shigo dakinta bai yi ba wanne za ka gabatar ya yi dai ya yi kaza alan nafi fal isbatu mu'tadilu haka akan al isbat shi yafi karfi akan annafi me yasa al musbitu qaida ce al musbitu muqaddamun ala nafi wanda ya tabbatar ai yana da ilimi ya zo da ilimi ne wanda ya ce babu fa babu wanda a garin nan yau nafi wani kuma ya ce akwai gwanda watakila akwai a gidansa watakila akwai a kasuwarsa watakila yanzu a nan waye zo da ilimi shikenan sai ku gabatar da wanda ya tabbatar akan wanda ya kore wani bai zo makaranta ba sai wani ya ce ya zo makaranta don aka je wajen alkali kawai zai aiki da wanda ya ce mai iyakaci in ta kuri a ce da shi mai dalilin da kare sa kace ya zo sai ya faɗa amma korewa ai ba ilimi ba ne kada sarihu alal mafhumi faqdi bihi ko ba ka wani وهكذا فاعتبر in أنت منتقد a wannan baicin mala yana nuna mana hukuncin asarihu da almafhumu annasu sariha nassin da ya fito fili karara ya yi bayanin wani abu karara da kuma nassin da fahimta ce aka yi kun gane bambancin? wannan a fili karara ya yi nuni gashi wancan ku sai da aka karanta aka kara tunani aka ce to nassin nan abin da yake nufi kaza ne to kaza sarihu alal mafhumi faqdibihi ka dora annasu sarihi alal annas al mafhum ni dai abin da na fahimta abin da maganarsa take nufi yana nufin kaza ne wani kuma ya ce a ai karara ma ya faɗa to sai a gabatar da wanda ya ce karara akan wanda yake fahimta صريح النص أولى بالتقديم من الحكم الذي دل عليه المفهوم yace kamar haka ne fa tabir in anta mu'taqidu ka lura da wannan idan har za ka yi nagadi ko za ka soki wani abu to ka gabatar da nassi sarihi ko alkali ne kai ko malami ne mai fatawa sama da nassi wanda yake mafomi ne fil asli illatuhu wa ayyu far'in atat fil asli illatuhu aw kana aula biha fal hukmu yattaridu wa ayyu far'in أتت في الأصل علته أو كان أولى بها فالحكم يضطرد أنن ما لا ينام أنا مغانا أكن نس ديزوشي الشريعة akai bayanin wani hukunci aka faɗi illar hukuncin dalilin kamar misali an ce kar a sha giya sai aka yi bayanin saboda giya tana bugarwa dalilin haramta shan giya bugarwa ina fata ana fahimta to sai malami ya ce duk lokacin da ka samu wani hukunci na shari'a da hukuncin na ya zo mu'allalan an yi bayanin illarsa da an yi bayanin wata illa dalilin da ya sa Allah ya ce kar ku yi sata shine kaza kaza yanzu na magana akan illar hukum dalilin da yasa aka haramta abin to sai ce fal hukumu yattaridu duk wani au kana aula biha fal hukumu yattaridu to wannan nassi da aka faɗi wannan illa to duk abin da ya zo yake da kama da irin wannan hukuncin fal hukumu ya tsaridu to hukuncin nan fa yana dawwama yana tabbata akan wannan misali an haramta mana shan giya ne saboda tana bugarwa kawai sai muka zo a wannan zamanin sai 'yan duniya suka zo suka kama shan shalisho a lokacin annabi ba shalisho ba keke ba tip da haka ba a yi shalisho ba sai muka ga ana shan shalisho sai muka ga abinda giya take yi shi shalisho yake yi sai muka dada ganowa mutane suna shan wani abu shi wiwi sai muka ga in an zoki wiwi din nan yadda giya take bugarwa haka giya ma take bugarwa to sai malin ya ce wa ayyu far'in atat fil asli illatuhu aw kana aula biha falhukumu ya tsaridu ba an haramta muku giya saboda bugarwa ba akwai aya to Allah ba ya saukar da aya don ta haramta iya sunan giya ba ne kadai duk abin da ya kama da giya falhukumu ya tsaridu hukuncin mutarid ne guda ɗaya ne kawai ku ɗora shi da wiwi haramun ne wannan shisha haramun ce shalisho haram ne ليش لاتحاد الله ساكنا غانيو duk abin da ya bugar kai ko fura ka je ka sha rubabbiyar fura ta ruba ka sha ta ka bugu ta zama giya lalle ta zama giya fal hukmu yattaribu kullu ma kullu khamrin muskirin wa kullu muskirin haram haka annabi ya ce shine yanzu nan kasa abin da ke so ya nuna mana wannan ka'ida ta usuli alhukmu ya duru ma'a illatihi wujudan wa adama alhukmu ya duru ma'a illatihi wujudan wa adama hukunci yana tafiya tare da illarsa ko akwai ko babu in akwai illa akwai hukunci in babu illa babu hukunci sai wani ya zo ya ɗauki wannan wani ya ce wallahi giya ce wani ya ce wallahi ba giya wani a wallahi giya ne sai ya sha kawai sai aka gaba bai bugu ba ba giya ba ne alhukumu ya duru ma'illatihi wujudan wa adama fallahu tabaraka wa ta'ala حرم الخمر لأجل الإسكار فإذا أسكرت فهي حرام وإن لم فحلال كل ما أسكر فهو حرام وكل ما لم يسكر فلا يكون حراما الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ba lokaci ina so mu kare littafin ne ne ta kawo mana misalai kan wuce lokaci to sai malam ya kawo kuma aqida ta ahlus sunna yanda ya kamata a kula wannan duk zamu zo a cikin littafin mu na usulu duk zamu karanta a cikin rauda din insha Allah da sauransu wala tuqaddim aqawil ar-rijali ala نص الشريعة كالغالب كالغالين إذ جهلوا ولا تقدم أقاويل الرجال على نص الشريعة كالغالين إذ جهلوا كرك يدع كرنك gabatar da maganganun mazaje mutane akan nassi na shari'a kamar yadda masu wuce gona da iri suka aikata lokacin da suke musanta jahadu musanta nasoshin Allah sai su gabatar da maganganun malamansu sama da nasin Allah nasin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wala tuqaddim aqawil ar-rijali ala nasi shari'ati kal ghalina iz jahadu karkai abinda malamin yake nufi anan wasiya yake yi ya kusa gama littafinsa kada wani ahalus sunna alladhi ya'taqidu bis-sunnati يقدم قول واحد من الناس على قول الله وعلى قول رسول الله مهما كان huwaye shi na ce maka kowa fa ina nufin kowa din kowa yes kada biyayya ta sa ka bi wani saboda ganin girman sai canja maka manufa Allah ya ce ka ji ka bi abin da Allah ya ce ka zo ka bi nasa ko babanka ne ko mai gidanka ko malaminka ne in ya kauce a yi masa addu'a Allah dawo da shi hanya amma karbi da shi haka aka gina mu تقديم أقوال الرجال على النصوص الشرعية الثابتة wannan aikin yan bid'a kenan shi yasa aka samu sabani tsakanin ahlus sunna da yan bid'a duk inda dan bid'a yake to shi yana gabatar da aqwalur rijal ala an-nusus ash-shar'iyya ath-thabita wa qad nahana Allah an dhalika wa qad nahana ash-shari'atu an dhalik zamu buga misalai wannan mai littafin yana so tun da aƙida ne littafin aƙida ne yana so nuna maka karkai kamanceceniya kai ahlus sunna da aƙidar ahlul ahwa'i wal firaq dallati da yawa sukan samu nassi sarihi ƙarara da ya fito fili akan wani abu amma wallahi su kautar da wannan nassi su dora ra'ayin malamansu ba tare da nazari ko ta'ammuli ba su canja Allah ya rabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin Qur'ani Muhammad Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الله يهبسوا yace kuma radiyallahu anhum wa radu anhu yanzu waɗannan ayoyin ba yaban annabi ne da sahabbai ba walladina ma wa ashiddau alal kufari ruhama'u bainahum hada fala mad والثناء من الله على الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه أما أبو مامaki sai ga rafida sai ga 'yan shi'a suka fifita maganar malamansu da suka zagi sahabbai suka isi aiki da ƙur'ani da ya yabi sahabbai da ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu su kuma suka zazzage su suka ce 'yan wuta ne suka ce riddaddu ne أقوال سمعوها من أسلافهم suka ce ‘yan shi'a suka ce ai sahabbai ai sun ha'inci Allah annabi ya yi wasiya cewa imamu ali shine imam aliyu shine imam ci Allah suka hanci manzan Allah suka nada abubakar ya zama shine imam to ya za ku yi da Allah da ya ce radiyallahu anhum ya musu kudin goro ya ce ya yadda da su wa radu anhu su ma sun yadda da Allah kawai tun da malamansu sun musu karya sun gaya musu kuma suna da aƙidar su zage sahabbai qaddamu aqwal rijali ala qawli Allah wa qawli rasulillah Allah sa kuna gani wannan aikin yan bid'a ne da yawansu suna da wannan ɗabi'a ba yan shi'a kaɗai ba karkace wai firka duna firka ko jama'a duna jama'a suna nan amun ne wannan hukunci fi jami'il firaq al-muntasiba ila al-islam رافضة خوارج وجهمية معتزلة ومن سلك مسلكهم مسلكهم دقا ko mutum bai ambata wa kansa suna ba in dai nassi yana zuwa ya kauce wa nassin ya je ya bi ra'ayin malaminsa ko ra'ayin wasu ya bata ba wanda ya kubuta daga gabatar da nas wato ra'ayin wani akan nassi sai ahlus sunna aqida ahlus sunna dirrinci in dai ahlus sunna ne dirrinci baya gabatar da maganar wani akan aya ko hadisi sam shi yasa ba sa bid'a alhamdulillah abinda annabi ya tabbatar da sahabbai za su tabbatar a cikin aqida da ibada da suluki da manhaji duka kamar yadda annabi ya bada labari yace su ne alfirqatun najiya ka gane wannan bayanin wala tuqaddim aqa wilar rijali ala نس الشريعة كالغالين إذ جحدوا سيتي ولا تقلد وكن في الحق متبعا إن اتباعك فلتعلم هو الرشد سيدو يحانا تقليدي وانا نبيتو كان دكسنا تاريخ ولا تقلد وكن في الحق متبعا إن اتباعك فلتعلم هو الرشد إذ الأئمة بالتقليد ما أذنوا لكن رد المورد الأذاب الذي وردوا أذب الأذب الذي وردوا ذنب ميتا إذ الأئمة بالتقليد ما أذنوا كنا قاني وعنكم لكن ردل مورد العذب الذي وردوا ولتستعن بفهوم القوم إن لهم ها ولتستعن بفهوم القوم إن لهم بصائر كم بها yanhallu mun'aqidu wannan baitukan gaba daya suna kira ne akan abu guda anan barin dan fafashe mana abu wanda mu wato duk wanda yake so ya kubuta da addinin shi kare ya takalidanci menene takalidanci shine al'amalu bi qawli al-ghayri min ghairi hujjatin mulzama تقليداً شيء العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة كبي متن أما كنتي كي أيكي دذن شوان باتارد حجة با ولا تقد ولا تقلد وكن في الحق متبعا kar kai ta kalidanci kai dai kawai ka nemi gaskiya duk inda take ka bida ba wai ni na rufe ido kawai saboda wani ne zan bi shi ba mu aqida ahlus sunna ana bin mutum ne saboda dalilin shi ba shi yake bi ba dalilin ake bi gaskiyar ake bi dan haka inattiba aka falta'lam huwa ar-rashadu biyayyarka ga gaskiya shine ar-rashadu daga ar-rashad ne shine shiriya dan ka inattiba aka falta'lam ka sani huwa ar-rashadu sannan malami ya yi nuni cewa su shugabanni jagorori na musulmi ba su yi izini da takalidi ba bar hani ma suka yi akai idil a immatu bit taklidi ma adinu saboda limamai shugabanni malamanmu a imma ba su yi izini a yi takalidanci ba sun hana kawai dai lakin ridil mauridal azballazi waradu ka bi hanya mai zaƙi mai ruwa mai zaƙin da suka bi nassi da suka nemo suka nemi yardar Allah kai ma bi wannan hanyar da suka bi ai da mun dukan mu gaba daya ai cewa aka yi mu bi shari'a ko ba ka bane ba su izini a ta kalidanci ba ka nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala da bin hujja ra'ayyukansu da suka zo akan hujja ta daidai wajen fahimtar nassi na shari'a sannan kuma hanyar da suka bi suka shawo menene ridil wa hum wariduna ne ai daga warada ya ridu ne ha umarni ne ai daga warada ridil din ridil mawrid al-azba alladhi waradu kabi gangara kabi wuri mai zaƙi mai ruwa mai daɗi shine alkitabu wa sunna inda suka ba kai ma kabi shi ake nufi lakin ridil mauridal azballadi waradu abinda yake nufi inda suka je suka sha inda suka je suka toto shi ma ka bi wannan shi kenan ba wani malami da zai ce a mu ne za mu yi alkitabu wa sunna ko kuma ku bi ra'ayinmu ba a bada a'a ka fa'idantu da abin da suka faɗa na alkitabu wa sunna ka yi aiki da shi saboda ƙarfin istinbadinsu da kuma fahimtansu kuma suna da adawatul ishihad suna iya gane tafsiri suna gane hadisi suna gane usulu suna gane lugha sun san asrarul shari'a sun san zawamidu a shari'a Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana walaura duhu ilar rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahzarun rid al-mawrid al-azba alladhi waradu fasalu ahalar zikiri idan har ku ba ku sani ba da haka waɗannan malamai namu shugabanni a yi masu sun sha wahala wajen neman ilimin shari'a sun sha wahala wajen yi mana bayanin duk wani abu da yake da wahala malam a ƙur'ani an fassara shi duk wani abu da yake da kuncin ganewa a cikin hadisi an fassara in an zo luga duk wani abu sai an bassata maka shi ka bi hanyar da suka bi ka amfana da iliminsu sun haddace hadisan manzon Allah kai kana bacci sun haddace Qur'ani kai ka kasa haddacewa sun yi sallah sun roki Allah cikin dare in sun yi sabani abu Allah ya gane da su kai kuma kana neman a baka kai wanda aka soya shi akan kasko ka dauka ka ci duk qur'ani sai da suka bi garibul qur'an ba abin da ba su fassara ba duk wata kalma garibi a qur'ani sai da aka fassara hadisan manzan Allah da ba su da iyaka duk hadisin da suka zo kan shi wallahi sai an yi garibul hadis ga ibn al-asir yana da garibul hadis wata aya ta goge wata wani hadisi ya goge wani sai da suka mana annasikh wal mansukh fil ayat wan nasikh wal mansukh fil hadis qur'ani ba da qira'a ɗaya zai zo ba da riwaya ɗaya zo ba duk sai da suka bi gaba ɗaya suka bi kira'o'in nan suka rubuta mana su suka dawo mana su ridil mawrid al-azba alladhi waradu da haka ka bi su shi ne wasiya malami yake maka ka bi to sai kuma ya zo yana magana a kan aƙidar ahalus suna dangane da sahabbai ya ce wa a'lamul ummati sahabul ula hadaru oke waltasta in bi fuhumil qaumi ai na faɗa ku nemi taimakon Allah da fahimtar su basa'ira saboda lahun basa'ira kan biha suna da basira mai yawa kan biha nawa nawa ne basirar suke da shi yanhallu mun'aqidu duk abin da ya kulle su suke warwarewa Allah sa kuna gane yawwa وأعلم الأمة السحب الأولى حضروا مواقع الشرع والتنزيل قد شهدوا أدرى الأنام بتفسير الكتاب أف أوكي أدرى الأنام بتفسير الكتاب وأف عال الرسول وأقوال له تريد وأنا دي أكن صحابين وأنا بيتهم قرابين malam ya ce wanda ya fi kowa ilimi a cikin wannan al'umman ko kana so ko baka so ko ka yadda ko baka yadda ba wa a'lamul ummati as-sahbul ula hadaru su ne as-sahbul ula sahabban annabi bayan manzan Allah sahabbai Allah yadda da su saboda su ne wanda suka ayashi tanzila sa'a da hadisi awa bayan awa duk abin da Allah ya saukar a gabansu aka saukar suka yi aiki kuma sun san inda aka saukar da duk wata aya sun san dalilin saukar kowace aya ina fa gaya muku dalilin da yasa aka ce su ne alamul umma ba da ka bane ba ta asubanci bane su aka fara saukarwa da su aka yas'alunaka yas'alunaka yas'alunaka su suka yi ta tambaya annabi Allah ya ta bada amsa da tambayoyinsu ya za a zo a ce wani ya fi su har ya zage su gabansu aka saukar da qur'ani a gidajensu aka saukar da qur'ani a gonakinsu a hanyoyinsu aka saukar da qur'ani babu wata aya da sahabbai ba sai inda aka sauke ta ba ko sababin saukar ta ba haka hadisai mufradatul ayati abdullahi bin abbas ya karanta ƙur'ani tun daga min dabba ila dabba a gaban annabi ya koyar da almajiransa tafsirin alƙur'ani da allo kowace kalma suka ce ibn abbas ba kalmar da bai fassara mana ba daga ina ya jiyo daga rasulullah alaihi salatu wassalam shi sa wasu suka ce ko da baka samu tafsirin ƙur'ani na manzon allah a hadisi gaba ɗaya a ce kaya kaza ya ce kaza ai duk yayi bayani sai ibnu abbas ai sun wakilce shi duk abin da qur'ani yake nufi abdullahi dan abbas yayi bayani kaje cikin tabari in baka iya karanta tafsiri ba kaga akwai wata aya da za a kawo ba a ce ma qala ibn abbas radiyallahu anhu ba makaranta allo ce da abdullahi dan abbas wannan in kun karanta ulumul qur'an akwai makarantun makka akwai makarantun madina akwai makarantun qur'ani a kufa akwai a sham akwai a basra akwai ina duk almajirai da allo suke zama a fassara musu alqur'ani suna haddacewa ba ni da kai kawai yanzu a littafi za mu gama mu gani mu je mu kama zage-zage ba su hadda suke yi mutum ya karanta ma'ana kaza kaza ma'ana kaza kaza ma'ana kaza kaza su mujahid da allo bakin allo in ibn abbas ya gaya musu aya ce ma'anarta kaza sai su rubuta yadda ake zaman tilawa ta hadda qur'ani haka suka haddace ma'anonin alqur'ani kai kwarai kuwa a fahimta a haddace namu shine ilimi yayi ai duk wanda ya gane abu in bai haddace ba to zai iya kubuce masa yau da gobe cefa ne ma yana sa ka manta abu wallahi wallahi da haka shi yasa aka ce sune wato alamul ummati ai ba ai kuskure ba ko sune ashabul ula sahabbai madaukaka bayan Allah Allah shi ya magana da su sune ahlul fasaha ahlu al-lisan al-arabi al-mubin wa hadha lisan arabi mubin lisan alladhi yulhiduna ilayhi a'jami mubin falalar sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya isa cewa Allah ne ya zaɓe su zama abokanan manzan Allah bai isa ba ai inda ganin ma mun tsaya ya isa ai kawai Allah ya zaɓe abokanan annabi su abubakar da umar ne da saura su jabiru su abu shi kenan kawai ka gama muhadara ka tashi a tafi kawai Allah ya zaɓe su zama abokanan annabi abu na biyu su ne Allah ya wakilta su su haddace addinin musulunci gaba ɗaya bayan annabi ya bar duniya ba wani wanda ya san musulunci in ba ta hanyar sahabbai ba dan da annabi ya bar duniya suwa suka haddace suwaye wi'a'u shari'a suwaye suka ɗauko shari'a suka ba da ita a duniya sahabbai ne hafazatu shari'a hafazatu din wanda suka rike addini abu na uku su ne nakalatu shari'a su suka nakalto daga annabi kuma aka nakalta daga gare su ila man ya ci ba da haba ai wannan yana nuna cewa suna da wani yanayi a wajen Allah mai muhimmanci kisa annabi ce khairu ummati alqarnu alladhi nabu'istu fihim thumma alladhina yalunahum har zuwa ƙarshe sahabbai su ne ahlul ma'arifati bit tanzil wa ya san qur'ani sama da su babu ahlul ma'arifati bis sunnati su ne suka san sunna annabi sahabbai da aksamu al-mukhtalifa kashe-kashen sunna ta daban-daban Allah ya umarce su su saukar da wannan sunna ga wasunsu saboda su suka fahimta kai sahabbai su ne Allah ya ba su amanar riko da addinin annabi su yada shi sahabbai su ne a'lamun nas bi tafsiril qur'an sahabbai su ne a'lamun nas bi af'alir rasul alayhi salatu wassalam sahabbai su ne a'lamun nas bi akwali rasul alaihi salam sahabbai su ne alamun nas bi takriratin rasul alaihi salatu wassalam sahabbai su ne annabi ya aure yayansu su ma suka aure yayan shi da haka zance ya kare wa a'lamul ummati sahbul ula hadaru mawa fi ashari'i wattanzila kada shahidu a gaban su aka sauke qur'ani adaral anami na muku bayani su adara daga daraya diri ne suka fi kowa sani bi tafsiril kitabi wa af sun suka san qur'ani wa af'alir rasuli wa aqwalihi wa aqwalil lahu taridu da kuma duk maganganunsa da suka bujiro suka zo ba wanda ya fi su sani إجماعهم وخلفهم لم يأده الحق فليعلمه مجتهد دفع كان صعبان يكي أردد أقاويلهم نحو النصوص فما يوافق النص فهو الحق مؤتضد ما لم تجد فيه نصا قدم سوري يا كريم ما لم تجد فيه نسا قدم الخلفاء إذ هم بنس رسول الله قد رشدوا zancen ya gani duka wannan malam akan sahabbai ne in za ka yi wata lacca ko muhadara kawai da ibi waɗannan baitukan ka je ka yi sharhin su zancen ya gare kawai ai kware kuwa ka biyo da ayoyi da hadisi ka tashi gurin shi kenan wallahi ijma'uhum hujjatan qat'an malami yana mana bayani cewa maganganun sahabbai da suka yi ijma'i hujja ne qat'iyya yanke amma idan sahabbai guda biyu suka yi sabani ko uku suka yi sabani to nan kowane ɗaya a cikinsu sai a mayar da zancensa zuwa ga alkur'ani da sunna in sun haɗu ba ka buƙatar wani abu kawai bi in suka saba to sai a duba wanne ne na sai fi dacewa da ƙwar'ani wanne ne na sai fi dacewa da sunna wanda ya dace da ƙwar'ani a wanda ya saba a aji idan baka samu nasi ba to sai mu yi riko da sunnatul khulafa'ir rashidin haka annabi ya ce mana alaikum bi sunnati a farko in ba ku samu ba wasu nasil khulafa'ir rashidin saboda manzo Allah ya umarce mu da wannan duka wannan baitukan guda uku abinda suke nufi kenan ijma'uhum hujjatun qat'an hujjatun ne ko hujjatan hujjatun qat'an wa khulfuhum lam ya'duhu al-haqq falyalamhu mujtahidu ijma'in sahabbai shine gaskiya sabaninsu kuma wa khulfuhumu nayi muku bayani in sun saba ya za ku yi a duba wanda yafi dacewa kuma gaskiya ba ta tsallakewa sabanin su duk inda sahabbai suka saba to dole a cikin ɗaya daga cikin su a samu daidai din shine lam ya'du al-haqu falyalamhu mushahidu duk wani malami mushahidi fa ya gane wannan kar ya tsallake maganganun sahabbai ya je kama maganar mu daman na gaya muku in sun faɗi in sun yi saɓani kamar yadda saɓaninsu zuwa ga faɗin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya dace shi ne daidai urdud aqawi lahum nahwa nususi fama yuwafiqun juyar da zancen su aqawi lahum ta bangaren nasoshi na alqur'ani da sunna fama duk wanda ya dace da nasi to shine gaskiya abun karfafa mu'tazil malam tajid fihi nassan qaddimil khulafa abinda baka samu nasi a ciki ba ba sai ka dauka ka gabatar da khulafa'ur rashidun ba izhum bi nassi rasulillahi qad rashadu saboda su ne shiryayyu da nassin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai ba sai na maka bayani ba fatabi'u nabi ihsanin fatabi'uhum من الأئمة للحق المبين هدو هدو شريع يا ناو كان تابعني كالسبعة الأنجم الزهو الذين يرى إجماؤهم مالك كالنس يعتمد وابن المبارك والبصري هو يا كريم وابن المبارك والبصري هو الحسن هو الحسن المرضي حقا وحمادا هم حمد يا سلام كذاك سفيان مع سفيان ثم فتال كذاك سفيان مع سفيان سفيان مع سفيان كذاك سفيان مع سفيان سف كو نفركو كذاك نكو كذاك نو يو كذاك سفيان مع سفيان ثم فتل أوزاء فعلم ومن أقرانهم عدد ما ينسوا أكوي وسكن ثم الأئمة نعمان ومالكهم والشافعي أحمد في ديننا عمد بل مجمع فارو أنا malamin bayan maganar sahabbai wannan ita ce aqida ahlus sunna kun ji an magana Allah da manzon Allah ku ba sai aka daukan sahabbai ba to sai kuma sai yace almajiran sahabbai sune tabi'ai da tabi'at tabi'in don ya gaya mana tabi'ai da waɗanda suka bi tabi'ai da kuma al'anjumu al'azharu taurari faranni masu haske fuka hawul madinatu saba kaji abin da ya ce fatabi'u na bi'isanin fatabi'u'um tabi'i da tabi'u da tabi'ai da tabi'u tabi'una da wanda suka bi su da kyautatawa من الأئمة للحق المبين هدوء سني cikin malamai al'a'imma in ka ji an ce imam fa a muskiya hudu lil haƙi hudu in baka san suwaye ba ka sab'atil an jumizza az-zuhri alladhina yara kaman fuqaha us-sab'a shine ka sab'a din nan fuqaha us-sab'a manya-manyan anjum ɗin jam'i ne na nujum taurari furanni wanda ake ganin ijima'insu in sun haɗu a kan matsala ai ta zama addini fuka ha'unsa ba malikun ga maliku kan nassi ya otamadu duk abinda waɗannan suka haɗu da su maliku suka haɗu ai kan nassi ya utamadu kamar nassi ne na ƙur'ani ya zama a dogara da shi su ne sa'id bin musayyab ina irga su ka hau saba ne kenan masu rubutawa ku rubuta in an ce fuka hau saba sa'id ibn musayyab ai kun san shi kharija ibn zaid sa'id ibn musayyabi wannan manya-manyan malaman fikihu masana addini kenan waɗannan in suka haɗu suka faɗa abu ya zama nasi kharija ibn zaid na uku alƙasim ibn muhammad na hudu abubakar ibn abdurrahman abubakar ibn abdurrahman na biyar urwatu bin zubair na ɗaya sa'id bin musayyib na biyu kharija ibn zaid na uku alqasim ibn muhammad na hudu abubakar ibn abdurrahman na biyar urwatu bin zubair na shida ubaidullah ibn abdullah an gina abdullahi na umar ubaidullah ibn abdullah na bakwai suleiman ibn yassar dukkan sun su ai suleiman ibn yassar waɗannan su ne alfuqaha saba wanda imamu maliku yana ganin in sun haɗu shi yasa nan yace malikun kan nassil mubin a wake kan nassi ya utamadu كالسبعة الأنجم الزهري الزهر الذين يرى إجماعهم مالك كالنسي يؤتمد waɗannan mutane bakwai in suka haɗu a kan wani abu imamu maliku kaga shi ma babban malami ne ba wai yana cikin fuka wasu ba ba amma shi yana ganin suna gaba da shi in sun haɗu a kan wani abu nas na ɗayan سعيد ابن المسيب تابعيني القرشي المخزومي shi sa'id ibn musayyab an haife shi ne a lokacin halifancin umar kudan rike wannan zai taimake ku kudan daɗa gane su sa'id ibn musayyab ai an san shi ko lokacin umar yana ganiyar mulkinsa aka haifi sa'id ibn musayyabi ya ji hadisi a wajen Usman ya ji hadisi a wajen Aliyu bin Abi Talib ya ji hadisi a wajen Nana Aisha ya yi karatu a wajen Zaid bin Sabit da yawa cikin sahabbai Sa'id bin Musayyab almajirin su ne amma yaushe aka haife shi lokacin mulkin Umar kuma shi ma yana da almajirai da yawa ya rasu shekara ta 99 daidai Sa'id ibn Musayyab a gaban sunansa za ka iya sa ta'un ka kewaye bracket ma'ana tufiya a shekara ta 99 daidai bayan hijirar manzan Allah sallallahu ɗalibin ilimi da yake son tarihin sai ya koma cikin wani maganganun duk suna cikin siyar alamin nubala na imamu zahabi wanda duk ɗalibin da bai da siyar alamin nubala a labararin sai ya kamata a masa kabbara guda hudu ta jana'iza da taskiratul huffaz duk akwai tarjamarsa na biyu shine abu zaid abu zaid shine kharija ibn zaid al-ansari mutumin madina ne shi ma tabi'i ne akan ce tabi'un tabi'un wa faqihun kabir tabi'i ne kuma faqihi ne babba amma shi bai da hadisai da yawa lam yakun fil muksiri bil muksiri fil hadis ya yi riwaya daga babansa da babbansa da sauransu ya rasu shekara ta ɗari daidai wancan casa'in da tara ko na biyu kuma shekara ta ɗari daidai bayan hijira annabi shi ma bayanin nan duk akwai shi a cikin siyar da taskiratul huffaz na uku shine alqasim ibn muhammad dan gidan abubakar siddiq ne wannan malam ka duba ni ikon Allah da Allah ya zo zaben fuqaha saba dan abubakar yana cikin fukawarsa ba dan umar ma yana cikin jikan umar yana cikin fukawarsa ba muhammad ibn abubakar as-siddiq yana cikin fuqaha saba shi kuma ka san yaushe aka haife shi lokacin halifancin ok afwan ba shi nake nufi ba ya rayu a hannun nana aisha kamar yadda aka ruwaito allah ya dare ita mana aisha ta rike shi waye dinta kenan yayanta kenan ko a menene me matsayin aisha a wajensa muhammad dan gidan abubakar siddiq aisha yar gidan abubakar siddiq shi mai sunansa ok alkasim nake so wai ba jikan abubakar nake so in ce i'm very sorry alkasim nake so in ce alkasim ibn muhammad ibn abubakar siddiq eh haka ne ɗanta ne tunda ai aisha ce tunda ai jikan abubakar ne shi an haife shi a lokacin aliyu bin abi talib a lokacin da aliyu yake mulki aka haife shi kuma ya rayu a hannun na aisha Allah ya bashi ilimi yana cin fuqaha hadhihi umma shi kuma shekara ta 107 ya rasu ka duba yadda Allah ya jera musu 107 shi ma asiyar akwai da taskirar lubas sai abubakar ibn abdurrahman ibn al-haris ibn hisham ibn mughira al-makhzumi shi ma yana cin fuqaha tabi'in ana ce da shi rahibu quraish shi wannan makaho ne shi wannan ba abubakar ibn abdurrahman abdarir makaho ne shi ma lokacin halifancin umar aka haife shi ya yi ruwaya daga babansa da ammar bin yasir aisha ma malamarsa ce abu huraira ma malamin shi ne allah yadda da su shi kuma shekara ta 94 ya rasu a madina shekara ta casa'in da nawa ya riga su rasuwa kenan sai waye na biyar waye waye shi ne abu abdurrahman ke alkunyarsa abu abdurrahman urwatu bin zubair ibn al'awam ibn khuwailid al-qurashi alimul madinati wa faqihuha urwa kenan urwa malamin madina mai fikihun madina kenan su urwa suna lokacin ai ba a tambayan kowa an haife shi shekara ta 23 bayan hijira annabi mahaifiyarsa ita ce nana asma'u innarsa yarguwar mahaifiyarsa ita ce aisha mafi rinjayen karatun urwa daga aisha ne ya rasu shekara ta casa'in da uku a cikinsu ya riga suke nan sewa ubaidullah shi kuma abu abdullahi alkunyarsa abu abdullah ubaidullah ibn abdullah ibn utba al-hudali al-madani shi kuma muftil madinati wa alimuha a lokacinsa mai ba da fatawa a madina gaba ɗaya kuma malaminta ya an kujera annabi kenan a lokacin halifancin umar aka haife shi ko kuma bayan halisha akwai fatima bintu qais abu huraira ma malaminsa ne sika ne a wajen malaman hadisi aliman faqihan kasir alhadis wal ilmu bi shi'ri ya san waka shi ma ya makance yaron shekara ta 98 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai Suleiman ibn Yasar shi kuma Abu Ayyub sunan alkunyarsa Abu Ayyub shi kuma wannan karami ne a lokacin halifancin Usman aka haife shi almajiransa Zaid bin Sabit ai malamansa kai sorry malaman shi zaid bin sabit da ibn abbas da abu huraira da wasu shi kan ya dan jinkirta sai da ya kai shekara 107 ya mutu 107 aga ya riga su kenan inda ba wani zai zo daga baya ba alkasim nan muka ce iri ɗaya kenan to sai wa su kenan ko to shi wannan mai littafin ya yi ƙari bayan fuka hau saba ɗin nan ya ce wabnul mubaraki wal basri huwal hasanu ko huwal hasanul mardiyu haƙƙan wa hammadan humu hamadu كذاك سفيان مع سفيان ثم فتل أوزاء فعلم ومن أقرانهم عدد yayi ƙari akwai na takwas ba fukahawu saba ba ne a wurin mai littafi fukahawu kaza ne na takwas shine abdullahi bin al-mubarak shine abu abdurrahman kaga sai ka sa number 8 abu abdurrahman abdullahi ibn al-mubarak الحنذلي مولاهم التركي المروزي مالن wannan abdullahi bin mubarak idan ana lissafa masu tsoron allah a cikin al'umma annabi ana cewa ahadu a tsiyai al'umma shi kuma kambensa kenan ahadu a tsiyai al'umma yani ahadu a tsiyai ummati muhammad wa mujahidiya idan ana neman mujahidai a cikin wannan al'umma kuma a cikin magabata to abdullahi bin mubarak mutum ne mai tsoron allah sannan mujahidi ne idan ana maganar hadda dole a sa abdullahi bin mubarak hadda iya da karfin hadda komai hadda cewa yake haka in an zo maganar ilimi yana ciki hafadatul umma علماء الأمة بيدروا ابن المبارك shi sa ake cewa ana cikin jawadul ummati malam shekarun da waɗannan suka rayu gaba ɗaya babu ibn mubarak waɗannan suka kawo saba'in dan shi an haife shi haihuwarsa kaɗai shekara ta 118 aka haife shi kaga lokacin duk sun tafi yanzu muke cewa wani ya mutu shekara 108 da bakwai to shi sai shekara ta 100 da nawa 18 wannan yake nuna cewa dan kayi zamani yanzu baya nuna ba za a kawo wani wanda zai yi zamani irin naka da yafi naka ba kai dai kai abin da za ka yi wannan harkar addinin kowa ya taba abin da zai taba ya tafi kabarinsa kawai gaba da wuri ba su san da wani ibn mubarak ba waɗannan fuqahu saba din gaba dai ba san akwai wani abdullahi bin mubarak kwata kwata ka Allahu akbar yayi riwaya daga wajen manya manyan malamai shi kam ya zo lokacin rubutu ya yi littafi kitabu zuhud tunda kuma mujahidi ne yana cin mujahid mujahidai yana da kitabul jihad amma gaba ɗaya rayuwarsa mutuwar da ya shekara ta ɗari da tamanin da ɗaya su duka duka shekarar sana a duniya an haifi shekara ta ɗari da sha takwas ya mutu shekara ta ɗari da tamanin da ɗaya لا إله إلا الله لا إله إلا الله ba daɗe ba shekarun da Allah ya ba manzan Allah ya ba shi zan so wallahi ɗalibai malam da wani ku zai ɗanyi wani abu ya je cikin siyar alamun bala ya samu karatu ka karanta tarihin waɗannan kawai ka fassara mana shi da hausa wani wanda ya iya turanci ya fassara shi da turanci ku yi bayanin gwagwarmayar da suka yi duk a rubuce akwai ka ji suwaye malamai ka ji suwaye masu ilimi waɗannan fa in ana maganan fahimtar addinin musulunci su ne grade 1 number 1 siyar kawai za ka buɗe siyar alamin lubana ko taskiratul hufaz ka ƙware akan tarihinsu billahi azimu za ka samu ƙarin tsoron allah da takwa ni dai ban sani ba ni cikin abin da yake bani nishadi a ilimi a karatu abin da ba na gajiya da karanta shi ko dare ko rana tarjama ban sani ba ba dan ni ina kulliyatul hadis ba amma ina son tarjamar malamai tana wani lokacin sai dai kaga kana hawaye wallahi da kai dai zaka ji kana ta magana kana la ilaha illallah kana inna lillahi kana malamai in kun sai littafi ku daina zuwa ku ajiye shi wata ran abu ya dame ka buɗe littafi ka nemo tarjamarwa ne ka karanta ka sha mamaki ka gane waye kai kuma me matsanin ka ga yadda duniya ta wullar da mu wallahi wallahi malam muna baya wani lokacin sai ka tuhumci kanka kai kana ma bin hanyar salafin nan kuwa ina ai an tafi an bar waye ina ka duba mutum ɗaya malam a gaya maka duk wannan abin shi ne ga hadda ga ƙarfin ilimi ga jihadi ga tsoron Allah wai har a ce duk al'umma annabi a ce min atqiya'i ummati muhammadin waye wannan abdullahi bin al-mubarak to ga wani kuma malamin ya ƙara ko kun duba baitin sa'id الحسن ابن أبي الحسن ابن يسار أبو سعيد كان مولى زيد بن ثابت الأنصاري شي وانا مولاني لزيد بن ثابت shi wannan uwarsa mahaifiyarsa aka ribato ta tana da cikin sa uwarsa aka ribato ta a matsayin baiwa tana da cikin wannan babban malamin ta haife shi a madina saura shekara biyu kacal umar ya sauka daga mulki ya mutu aka haife shi ma'ana lokacin da umar ya mutu shi wannan shekararsa biyu a duniya ya ga dai sayidina usman ya ga talha ibn ubaidullah ya ga manyan sahabbai da yawa ya yi riwaya daga sahabbai da tabi'ai shi kuma ya rayu su shekara ta 110 shi kuma 110 malam ya kawo hamadu bin salama da a cikin baitin sufyan ibn uyaina shine na farko sufyanu sufyanun farko sufyan ibn uyayna sufyanu na biyu sufyanu sauri ya kawo wannan wannan al-imam al-auza'i sannan ya faɗi ashabul madahib al-arba'ati abu hanifa malik bin anas muhammad bin idris al-shafi'i da ahmad ibn hanbal hamad bin salama ai kun san shi shine hamadu ibn salamata ibn dinar al-basri mutumin basra iraq ya yi riwaya daga ibn abi mulaika da abu imran al-jauni shi kuma ya rasu shekara hatta 167 shi wannan hamad bin salama malam ka san me ya faru akan hamad bin salama ka sani Hamad bin Salama malam yana sallah ya mutu mata wa huwa fi sala mata wa huwa yusalli wallahi yana cikin tsakiyar sallah ya faɗi ya mutu na dai ba da shawara ku koma cikin siyar ana min nubala littafin yana da daɗi ƙwarai da gaske abu na'im ya kawo shi a cikin ilayatul auliya ta sai sufyan ibn uyayna sufyan ibn uyayna cikin sufyan guda biyun nan ko sufyan ibn uyayna ibn abi imran al-hilali mutumin kufa ne iraki kenan sun madani sannan sai kare a madina shi ma yana cikin al'a'immatul huffaz malamai mahaddata shi kuma haihuwarsa kadai shekara ta 107 aka haife shi a lokacin da waye ya mutu ban ji ba alƙasim ibn muhammad ranar da alƙasim ibn muhammad shekarar a shekarar aka haifi sufyan ibn suleiman ibn yasar ko aka haifi sufyan ibn uyayna amma ka duba allah mai sha'ani irin nasa malami ya yi zamaninsa ya gama ya ci moriyarsa ta ilimi ya zo a zo jikansa ya yi suna iri ɗaya tare da shi har idan an ambace su ka kasa gane waye a farko waye da biyu to shi kuma amfanin ilimin hadisi shi kuma wannan ilimin hadisi shine zai taimake ka garin gane waye na Sufyan ibn Uyayna al-Hilali al-Kufi ya yi riwaya da wajen su zuhuri duka Zaid bin Aslam da sauransu ya rasu shekara ta 189 98 kai 198 198 sai waye sufyan ha ban ji ba ok abu abdullahi ke sufyan sauri abu abdullahi sufyan ibn masruq ne asalinsa ibn habib as-sauri sai al-kufi sai ake ɗauke sunan baban da kakan sai aka ɗauko shi aka ce sufiyanu sauri kamar a ce ibrahim ibn musa ibn garba alkanawi sai a ce ibrahim alkanawi da aka sauri din ba baban shi ba ne nisba ce mutumin kufa ne ka san me ake ce masa shekul islam a lokacinsa wa imamul huffaz ai kwarai kuwa a lokacin da yake ganiyarsa ta ilimi kawai in za a ci ba a cewa sufyan sauri sai a ce qala shaykhul islam a lokacinsa ka san wani shaykhul islam fil islam kulle a duk musulunci gaba ɗaya ba malami irin shi ya rufe kofa a zamanin shi na'am akwai malamansa amma shahara da ilimi da fikihu da hadisi ga hadda takatayi a cikin hafizan ma ce ake imamul hufazi kai kai mala ana karatu a da wallahi mu yanzu fa a cikin ɗalibai mu yamu ma ba ma iya gane wani mai hadda ne wani bai da hadda saboda ba a yi kawai abinda muka shagaltu da shi mu bude mu karanta mai kokari shine zai bude karanta yana gyangyaɗi waye yake zama ya ita hadda kaɗan ne killa min at-tullab abu mai muhimmancin da ya kamata a haddace shi ba a haddace kuma dole sai ka buƙaci hadda a ilimi dole ne ta ko baka haddace ba kai ta yawan karanta shi har ya haddatu yanzu za a zo a cikin mu ɗalibai a tsakaninmu ba za ka iya shaida wani ka ce mu ce ai wani at ahfaz nas ba wani ya fi karfin hadda ba ba musallama ba saboda mu ma duk bayi muke mun sauka daga layi na gaya muku tun da su Allah sa ku rinka ji kuna gyarawa shi Sufyan ibn Masruq ibn Habib as-Sauri mutumin Kufa ne kun san Kufa Iraki ko shine imamul huffaz shine imamul fuqaha shine imamul zuhad ga bala'in gudun duniya gaba daya ya saki duniya ya je ya samu fallan gidansa rufin ɗakin gidansa da ciyawa da itace yana sauke shi yana ɗaurewa ya ɗora a gadon bayan zai fita aka ce me ya faru ya ce ba da abincin da zan ci a gida amma ina da jari me jari ya ce rufin ɗaki na billahi azimu haka ya kwashe shi ya kai shi kasuwa ya sayar ya sayo abinci ga shi yau ana cewa a duniya yana cikin imamul hufaz ni da kai meye Allah bai mana ba yau amma har yanzu ba mu yi wa addinin Allah komai ba wallahi wallahi na hannu muqassirun wallahi wallahi ba mu yi Allah komai ba wallahi ina gaya muku wallahi ba mu yi Allah komai ba wallahi gatan da muke ciki yayi yawa wallahi a ƙasa wallahi a ɗakin sa Sufyan sauri aka ga yana kwanciya akan yashi filo yayi da yashi aka tambaye shi me haka yace ana uzakkiru nafsi hayatul qabr ina tunatar da kaina rayuwar kabari ne don na san wata rana ko ba dade ko ba jima sai na kwanta a kabari kuma da wannan kasar da ita za a min filo ko na yadda ko ban yadda ba tun yanzu gwanda in gaya wa zuciya ta cewa ni mai tafiya ne ba bai zama ba da ni da kai kuma duniya ta share mu gaba daya ba abin da muke buri illa mu ga mun same ta ilimin ma ba mu mutunta shi ba wani ma ɗalibin yana zuwa neman ilimi dan larura ba abin da zai yana gani yin ma yana ganin ai ya ɗaukar wa kansa hanya ta gaskanci da ci baya haka yake gani yana kwatanta kansa da waɗannan mutane suke yawo a bakin titi suna sa riga suna hawa mota mai tsada suna kaza bai yadda da girman da Allah ya bashi hanyar waɗannan bayan Allah na kwarai ba ya yi sheka falala a ce kai ne kai ne tauraron al'umma kai ne munawwirun nas wancan ya je kasuwa tara kuɗi wancan ya je ya tara kaza wancan ya je kai kuma ka tara ilimi har ka mutu gaba ɗaya aikinka gaba ɗaya karantar da mutane Allah ya ce annabi ya ce hal hunaka maghfar fawka hadha akwai abun alfahari sama da wannan amma ba mu gane wannan ba wallahi ba mu gane ba ba mu yadda ba kuma waye ya ba da ransa ya ce shi ɗalibin ilimi ne karatu zai yi ta da'awa an ce maka an kama da'awa za a za a mutu da yunwa ne wallahi ba za a mutu da yunwa ba na rantse da Allah yadda kowa zai ci ya sha ko da daɗi ko ba daɗi wallahi za ka ci kuma za ka rayu cikin mutane bai da nasi mu'azzazan mukarrama kana da izza kana da karamci duk inda ka je ana gaishe ka ana girmama ka yanzu gaishe mu da girmama mu da ake kuɗi ne da mu ba mu da kuɗi mun saya ne matsayin da Allah ya bamu ya fi na gwamnoni da da ministoci da shugabannin kasashe ana son mu ana kaunar mu kyauta lesh lillah saboda Allah a hakan alalacen da muke nan amma ɗalibi bai yadda ya zaɓi wannan hanyar ba duk hankoronsa ya zai ya zama irin wane-wane a ina ba a gudu da susan duwawu ga su dai sun tafi wani ma kaji shekara 60 yayi wani shekara 70 kai yanzu ka irga shekarunka nawa kai saura maka nawa kana tuhawil an takuna min a'immatin nas ba za ka yi kokari ka zama cikin a'immatun nas ba wajalna minhu a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru qur'ani yace yayin da suka yi hakuri kai ba za ka yi hakuri ba imam fi zuhud gudun duniya duk malamai sun yi ittifaƙi cewa a sa masa sunan amirul mu'mini na fil hadisi kaji wani abu wannan fa bayan duk wani abu a lokacinsa kawai malamai duka na zamanin gaba ɗaya kowa ya ajiye makaminsa kowa kawai sun ce a cewar sufyan الثوري أمير المؤمنين في الحديث يا رسول شكرا تدريد أشرين دشدا إن كان صلى الله عليه وسلم وجهك سير على من نبلا أكوي أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو ابن يحمد الأوزائي إمام الأوزائي كنا شي كما كاسم me ake ce masa faqihu sham wa hafizuha sham gaba ɗaya ƙasar sham gabarin sham ɗin nan urdun jordan palestine ina ne duk wannan iraki waye duk wannan gurin ba wanda ya kai imamul auza'i fikihu a lokacinsa kuma hadda ya rufe kofa a lokacin da aka haife shi akwai wasu daga cikin sahabbai a raye kuli da fi hayati sahaba abun mamaki ga duwani ikon Allah shekara ta 88 aka haife shi tsoho ne dan shi kam yayi ruwaya daga Ata ibn Abi Yasar ibn Abi Rabah kai yayi ruwaya daga Amr bin Shu'aib ba ana cewa Amr bin Shu'aib ana biya an jaddi ba azza yayi ruwaya daga gare shi da makhul da katada da sauransu ya rasu shekara ta 157 shi a wuzayi to sai waɗanda malayi an bato mana su abu hanifa sahibul mazhab kenan abu hanifa shi kuma ya rasu shekara ta 150 rasuwarsa akwai imamu malik mun yi magana a kansa a baya akwai imamu muhammad bin idris shafi'i shi ma mai mazhaba shi kuma shekara ta 204 ya rasu imamu shafi'i a abu hanifa shekara nawa 150 bayan hijira abu hanifa imamu shafi'i 204 sai ahmad ibn hanbal imamu ahlus sunnah wal jamaa mun karanta tarihi oh gidan karatu shi kuma shekara ta 241 wa ya riga wani da shi da shafi'i shafi'i ya riga shi shi kuma abu hanifa ya riga shi malam ya ce kuna tare da ni ثم الأئمة نعمان ومالكهم سنة بيانين والشافعي أحمد في ديننا عمود وغيرهم من أولى من أولي التقوى من أولي التقوى الذين لهم بصائر بضياء الوحي تتقد دوا سبا سبا da waɗanda amin da waɗanda ba waɗannan malaman ba malami ya mana bayani cewa akwai wasu waɗanda lokaci bai zai bari ba da yanayi bai zai bari ba da yawa ma'abuta ta ƙawa wanda suke da basira sun san hasken wahayi wanda da iliminsu da hasken iliminsu ake haskakawa ula'ikal qaumu أولئك القوم يحيى القلب إذ ذكروا ويذكر الله إذ ذكراهم تريد سوني متانندا zuciyar dan adam tana rayuwa yin ambace su yanzu ko da aka kira sunan su ba ku ji tukatan ku sun kara imani ba ai shine abin da ake nufi yahya alqalbu iz zukiru zuciya tana rayuwa yin ambace su wa yuzkaru lahu ana ambatan Allah in zikiru in zikirahu mutaridu duk lokacin da aka kira su aka ambace su ka kira Allah yanzu sau nawa kace Allahu akbar da muke faɗan tarihin su wannan ba tarihin su muke kadan kadan muka taba malai ce a'immatun naqli wat tafsiri laysa lahum siwa al-kitabi wa nassil mustafa sanadu su ne a'immatu annakali jagorori na nakalto hadisi da tafsiri ba su da wani abu in banda alkur'ani da hadisi shine wa nassul mustafa sanadu ba su da sanadi sai nassin annabi ahbaru millatihi ansaru sunnatihi la ya'diluna biha man qalahu ahadu أعلامها نشروا أحكامها نصروا أعداءها كسروا نقالها نكدوا يا سلام أحبار ملته أنصار سنته ما قاله أحد أعلامها نشروا أحكامها نصروا أعداءها كسروا nuqalaha naqadu abinda ake nufi waɗannan bayan Allah su ne malamai ahbar shi yasa ake cewa habrul umma waɗannan malamai da aka ambata muku su ne a'immatul haqqi malaman gaskiya malaman wannan al'umma sun yada aqida su ne ulama'uddin su ne ansarus sunna ansaru sunnatihi mataimaka sunnar manzan Allah ba sa kaucewa da sunnar manzan Allah dangane da ma qalahu ahadu abinda wani ya faɗa na gaya muku da zuwa ba sa canjawa don wani yayi magana su bi magana su zuban na ba suna girma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba sa fifita a magana wani akan magana annabi sun tsaya sun taimakiya da sunna sun ba ta kariya sun yi ta karantar da mutane ilimi duk ɗalibin arziki na ilimi yana da sha'awar koyar da ɗalibai ba wannan kawai suka tsaya ba alamu suna nasharu ahkama a nasaru sun yada sunnar sun yada hukunce hukuncenta sun taimake ta a da'aha kasaru makiya sunna kuma sun kakkarya su sun yi ta fafatawa da makiya sunna yanzu abu hanifa malam ana faɗa a tarihin shi abu hanifa ai ya fafata da mutane ai ai a lokacin sa shi duk inda dan bid'a yake bin sama yake an ce daga inda ake ya shiga ina jin ya shiga basra ne ko ina so goma sha bakwai yana mukabala da yan bid'a da khawarijawa da waye da sauransu wallahi jam din nan da ake faɗa jam ibnu safwan ai bai ji daɗi ba a hannun abu hanifa wa jam ibnu safwan wa shi'atuhu al-ula jahadu sifat al-khaliq ad-dayyani ai da ya haɗu da abu hanifa ai bai share ba sai da abu hanifa ya sarkata shi ya shiru da haka ashe dole ne ɗalibin ilimi mai karatu na suna dole ya yi ilimi ta yadda in ɗan bid'a ya barna ya sarkata shi ka ba da hujjoji da dalilai ka rufe barnarsa ba wai kai shiru ka zuba ido ana yada bid'a ana yada barna ba ka ce wai wai wai a zauna lafiya a ba a zauna lafiya an rushe sunna annabi sai ka yi bayanin gaskiyan in gari ya tashi sai ka ce to a zauna lafiya to ka ji sifan su mal don ku yi koyi da su nukala ha naƙadu waɗanda suka naƙalto sunan masu da suka yi naƙadin su a gane waye mai gaskiya wa mara gaskiya umar rujumu li surraqil hadisi kama لكل مسترع شهب السماء رص شهب السماء رصد رصد بدور بدور منين أن البدور لها غيبوبة أبدا والنفس مضطرد ما لا يتي سوني الرجوم إن أنت الرجوم ما سجيفا براين حديثي رجوم لسراك الحديثي من الشيطان الرجيم جيفافي مرجوم وانا اكا جيفيشي صفر هؤلاء العلماء العالم حفظت السنة ana nufin makaryata sun kore wa annabi ƙarya suna maganin makaryata kuma suna kore wa annabi ƙarya da tarifin sunna suna yin nakadin hadisi suna tace masu riwaya suna ware wa mutane abin da ya inganta da abin da bai inganta ba abin da makaryata suka shigar cikin hadisan manzan Allah a hadis mukhtalaka maktuba alai waɗannan ai kamar taurari ne da suke jifan shaidanu shine yake cewa me a a likulli mustariqin shuhub sama rasan duk ba ba ba ba ba ba kun ji Allah ce sariquna sam'a wa aktsarum kalibin ba ba an ce taurari suna a jifan a wannan shaidanu ba ana jifan taurari shaidanu da taurari kaga taurari yayi fu da wuta to waɗannan malaman kamar wannan ya kamanta su yana ta siffanta su yana cewa su kalbudur ne haske ne kalkamar lailatul badri su hasken wata ne in an ce budura budura budur timma wata ne mai haske da ya cika budur timma ko timmin wata ne da ya cika da haskensa su haskensu ya cika lokacin da wata yake haske malam komai ana ganinsa duk wani abu mai duhu yana koran shi to zuwan malaman nan aizance ya kare ya ce siwa sai dai kawai laha siwa annal budura laha ghaibubatun abadan hasken wata yana buya ko to su ba sa buya wannan su muttaridu ana iya samun tawaya akan hasken wata ma'ana in ma an kwatanta su da hasken wata to ai ai wata wani lokacin hasken sa yana tafiya ko to su hasken su ma baya tafiya وهم مدى الدهر ما زالت مآثرهم في جدة وانجلاء منذ ما وسدوا وسدوا كو eh وسدوا su iya tsawon zamani Allah malami yace iya tsawon rayuwa ga baki daya su fa wato haskensu baya kaucewa ga baki ɗaya kenan zo ya tafi ai watan haskensa ba yana raguwa ba to suna su baya baya baya wato baya kaucewa shine ma zalat ma'athiruhum kullum suna cikin aljid wal ijtihad waɗannan kuma suna cikin jaddaduwa fi jiddatin da'awarsu tana jaddaduwa haskensu yana jaddaduwa shine fi jiddatin wanjila'in da kuma ƙara haske jala منذ ما وسدوا tun lokacin da ainihin wato a aka shimfida iliminsu aka yi filo da shi an amfana ya dada cewa ula'ikal mala'ul gurrul ula mala'ul aktara ilman wa gairan nassi ma'takadu su ne manya-manyan malamai masu haske al-gurrul ula al-gurrul muhajjalin sun cika duniya fadin duniya da ilimi wa gairar nassi ma taqadu duk abinda ba nassi ba ba sa kudiri da shi kullun lahu qidamun fi ad-din ras qadamun fi ad-din rasikhatun wa kulluhum fi bayanil haqqi mujtahidu kowanne daga cikin su yana da diddige a cikin addini kafaffe lahum qadama sidqin inda rabbihim كل له قدم في الدين راسخة وكلهم في بيان الحق مجتهد kowane ɗaya a cikinsu a wajen bayanin gaskiya ai mujtahidi ne mai ijtihadi ne fa in asaba lahu ajran qad kamula wal ajru ma kha wal ajru ma khata'in wal afu mudda'ad Allahu akbar yayi bayanin shi wanda yayi ijtihadi wadala ce idan haka malhakimu idan mai hukunci malami ya yi hukunci fashtahada sun ma'asaba ya dace da daidai falahu ajran yana da lada guda biyu wa idan haka almushtahidu fashtahada fa'akta falahu ajrun su babu faduwar banza in sun yi daidai lada kala biyu in ma sun yi fatawar sun yi kuskure ha lada guda shine fa in asaba lahu ajrani kad kamula ladan ya cika wal ajru akwai lada daya ma a khata'in sannan kuma ga afuwar Allah tabaraka wa ta'ala wanda mutta'adu an yi musu wa'adi an yi musu alkawari an yafe musu idan an yi kuskure an yafe duk malamin da yayi fatawa yayi kuskure yana da ma lada ɗaya ba ma magana yafiya ba a kuskuren ma lada ɗaya ne kai ne yanzu kake zagin sa a wajen Allah yana da lada ɗaya kuma wal afu min Allah sanan abu ne inna Allah tajawaza li an ummati al khata wan nisyan inji manzon Allah malam yace wal haqqu laysa bi far illa ar rasul wal ma'sum la ahad صلى عليه إله العرش قفاطره مسلما ما بأقلام جرى المدد والآل والصحب ثم التابعين لهم والحمد لله لا يحصى له عدد الله تكمل yace shikenan littafi ya zo ƙarshe yace gaskiya dai kwaya ɗaya ce kuma ba ta tsaya a kan mutum shi ɗaya ba a nan abin da yake nufi wata kalma ce mai tsada ba a gane gaskiya akan wani mutum shi shi kadai ana gane gaskiya bin rijal sannan alkamalu lillah kuma ba wanda baya kuskure kamala tana ga Allah kuma alhaqu laysa munhasiran fi ahadin min albashari sai manzon Allah shi shi kadai duk wani mutum wanda yake malami ne mai da'awa mai wa'azi ba a ce iyakar shi shi kadai yake da gaskiya ba kuma yana iya kuskure ba amma annabi shine kadai ka rufe ido ka ce sai shi shi shi kadai wallahi illa rasulullah wallahi sai annabi amma ba wani malami a duniya a aqidar ahlus sunna da za a daga shi a nuna shi a ce shi kadai ne abin da ya faɗa shi kaɗai shine daidai shine gaskiya zai iya daidai zai iya kuskure wannan aƙida ce fa jama'a wannan littafin na aƙida ne muke karantawa kaka je ka wahala ka wahal da wani zai iya yiwa wani ya kuskure karka yadda ka bashi isma kaka ce wani baya laifi karka je an zargi wani ka ji ba daɗi zai iya kuskure illa rasul huwa al-ma'sum la ahadu shine ma'sumi ba wani bayan shi salla alaihi ilahu al-arshi fadiruhu ilahu al-arshi fadiruhu mahalicin al'arshi Allah ya yi wa annabi salaci muna miƙa waya musalliman mun miƙa wuya mun yadda muna kuma yi mai salati da sallama ma bi aklamin jaral madadu matukar alƙaluman mutawada ta gudana da alƙalami ba za mu daina yi wa annabi salati ba sallallahu alaihi wasallam ba shi kaɗai ba wal'ali wasahbi da iyalan gidansa da sahabbai sun matabi'i na lahum da wanda suka bi su kyautatawa walhamdulillahi la yusa lahu adadu aminci godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda godiyar ba za mu iya iyakance adadin godiyar wannan shine waƙoƙi ne gaba daya ciki waye zai gaya mana yaushe muka gama muka fara na mai rubuta ba ku rubuta ba a farko kai ba ka nan to na yi muku wasiya na yi muku ijaza duk wanda na koyar da shi wannan littafin ya je koya wani ni ma koya mun aka yi na koya muku da haka kada ku je ku koyi ilimi ku isar da shi a yau nawa ga wata shekara ɗaya to mun yi shekara ɗaya a ciki alhamdulillah insha Allah sabuwar shekara ta bature za mu saka wani sabon littafin na gaba yau nawa ga wata a rubuta nawa ga wata eh 25 ga watan biyar jimadal ula shekara ta 1445 mun gama karanta littafin aljawar barida da sharhinsa a cikin littafin Usman bin Affan gobar garin kai Kano kuma na ba ku ijaza ku je ku karantar da shi koya wa 'yan uwanku da ɗalibanku da kowa da kowa sannan kuma insha Allah ta'ala za mu dawo karatu ne daga yau za mu tsaya karatu sai watan januwari asabar ɗin farko ta watan januwari shi daga watan ɗaya sabuwar shekara shekara ta 2024 inshallah ina tafiya zan je kamaru zan je garuruka da yawa inshallah su ma za mu je mu ba su abinda Allah ya dora mu ba su sun yi shekara wajen biyu suna gayyata ta ban samu zuwa ba sai na samu su wannan lokacin amin ya Allah Allah ya muku albarka a rayuwa kuma Allah ya riko da hannunku Allah ya kara muku imani da ilimi mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan sanarwar ta shafi wannan karatun ne kawai ke sauran karatuka na da nake na magariba insha za a ji sanarwa insha Allah ta'ala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh